Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na bakwai, kasata na ɗaya.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة وأن حديث بتكين بيانه كنت كنت كان سلى أبو جحيفة ابن عبد الوهب ابن عبد الله السوائي يتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازور النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له ينذكر هشي حمراء جاه من أدم تفاتا قال وخرج بلال بوضوء سي بلال يحيطود أبو أرولا فمن ناضح ونائل ولوك شند منذان الله يكي أرولا لكتكين صحبي أكو ميسام أكو ميسام أتره مشي كوكما يسامو ترهي نتخوص الصفان الروان أرولا منذ الله صلى الله عليه وسلم ونائل لكون ذي سامون أبو دكتكي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito wa alaihi hullatun hamra'u yana sanye da complete ja ka anni anzuru ila bayad saqaihi kamar yanzu nan da nake ba ku labari ina ganin farin kabrin shi qala fatawadda wa adhana bilal sai manzon Allah yayi arwalla bilal ya kira sallah qala faj'altu atatabba'u fahu sai na zanki bibiyar bakin shi ha huna wa ha huna nan bi ma'ana dama kenan da kuma hagu ya ƙulu yaminan wa shimalan yana cewa dama da hagu hayya ala salati ku zo wajen sallah hayya ala falahi ku zo wajen babban rabo sun maruki lahu anaza sai aka kafa mishi anaza ko yan sanda ko kuma anaza ana fassara ta da ɗan gajeren mashi wanda dama kan shi kan karhi ne to shi ne aka kafa mishi wannan ɗan gajeren mashin fataƙaddama ya shiga gaba wa sallar zuhar raka'atain sai ya sallaci a zuhar raka'a biyu sun malam ya zalli salli raka'atain bai gushe ba yana yin raka'a biyu biyu hatta raja ilal madina har sai da ya dawo madina wannan a lokacin hajjatul wada amina kenan wannan hadisin yana karantar da a cewa in ana kiran sallah ana waiwayawa dama da hagu in za a ce hayya ala salati hayya ala falah ko dai mutum ya ce hayya ala salati dama kuma hayya ala salati sai ya ce hayya ala falah hagu biyu duka ko ya raba hayya ala salati daya dama daya hagu hayya ala falah daya dama daya hagu wannan kuma akwai hikima da yawa saboda mutum ya isar da sauti dama da hagu inda ba zai je ba in bai waiwaya ba kuma ko da akwai mikrofon yanzu ba za a barin wannan kin ba saboda hikima ta addini yana iya yiwa mutum wanda zai ga kana kiran sallah kurma ne bai ji amma ya gane ka kana waiwayawa dama da hagu zai gane cewa kiran sallah kake yi wannan shine kuma yana nuna cewa kenan in mutum na balaguro sallah mai raka'a hudu biyu biyu zai zan kiran su sannan kuma wannan kafa dan guntun mashin yana nuna muhimmancin sa sutura ko da a makka ne sannan kuma tsananin yadda sahabbai suke neman albarka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shi ne an kama shi a ban alwala suna neman tabarruki da wannan ruwan na alwala wannan kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada yake ba a neman albarka ta gurabu ko ruwan wanki ko ruwan wanka ta wani mutum daban wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wane ne wannan ko wane ne komai salahin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace kuma ya nuna cewa kenan kaya in ja ne ba kwarai ba ana yasa shi dan alayhi hullatun hamra'u yana nuna cewa kenan watakila akwai launin ja ciki sai dai ba kwarai ba an abdullahi ibn umara an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum abdullahi ibn umar yake cewa manzo Allah ya ce lalle bilal yana kiran sallah ne da dare to ku ci ku ci gaba da cin abincin ku har sai ibn ummi maktum ya kira sallah dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masu kiran sallah biyu gare shi da kai Bilal ibn Rabah da kai Abdullah ibn Ummi Maktum shi kuma Abdullah ibn Maktum bakaho ne ya kasance ma in lokacin kiran sallan yayi ba zai tashi yau sai an ce mishi tashi kai sahiya ta yi bi ma'ana alfijir ya bullo to shi Bilal shi ke yi kamin fillo alfijir saboda ita sallah asuba ana yin ta ne lokacin da mutane suna cikin bacci sai a fara kiran sallah na farko wanda za a tada mutane da kwana wannan bilal shi yake yin shi sai ya tashi imai kiran sallan farko dan su ja su tashi in kuma lokacin azumi ne lokacin da mutum ke sahur sai a tada shi ya ci abincin sahur to ba zai barin cin abinci ba sai in ya je kiran sallan ibn ummi maktum kenan shi bilal yana yi daddare ne shi kuma abdullahi sai alfijir ya bullo yake yi wannan kenan shi sama wasu malamai suke ganin lalle ya fi inganci cewa a sanya at-taswib abinda at-taswib a ce as-salatu khairun min an-nawm a sanya shi a cikin kiran sallan farko saboda asalin wannan as-salatu khairun min an-nawm annabi bilal ya ce sanya cikin kiran sallan shi shi kuma bilal da dare shi ke yi kenan shine ke yi na farko sa'annan kuma shi ya fi daidai da shi ya fi daidai da da, da ana kwana kenan as-salatu khairun min an-nawm amma wanda suna falke sun tashi suna sahur bai daidai da a ce musu aswat khair min an-nawm ba kenan shi yasa yin shi farko wallahu ta'ala alam shi ya fi karhi wannan hadisin kenan yana halaccin kiran sallan al-fajr kamin sal lokacin shi kiran sallan farko kenan babu wata sallah wadda ake ma kiran sallah kamin lokacin ta shi sai sallar asuba to sai su Allah suka ce ai wannan ba ba na asuba bane na tare mutane daga bacci ne takaice dai ita ɗaya ke nan damar na kiran sallah guda biyu sannan kuma guda kamin shigowar lokaci ake yin shi ya halatta kenan ga masallaci a riƙi ladani biyu ko kuma uku gwargwadon bukata dai sa'annan kuma kowane a samu shi lokacin shi sananne a yi amfalo a ce kai ka kira lokaci kaza wannan kuma shi kira lokaci kaza ya halatta kuma makaho ya zama ladan ta yadda yin lokacin kiran sallah sai an gaya mai a ce lokacin kiran sallah ya yi ya tashi ya kira sallah wannan saboda muhimmancin sallah ya kamata a ce kowane masallaci akwai ladani tsayayye wanda an sanya shi kenan aikin shi kenan ya kira sallah a lokaci yayi dan ko da mutane sun shigalta ya zama shi ke nabbahantar da su عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يأتي وزعل الله صلاتي دائما سألا استبت أغريش يأتي idan kun ji ladani idza sami'tumul mu'adhdhina idan kun ji ladani faqulu to ku fadi misla ma yaqul irin abin da yake fadi wannan hadisin daga cikin shi akwai mashru'iyya ta idan ka ji ladani da kiran sallah ka fadi abin da yake fadi in yace Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce haka nan sai dai ya zo a hadisi daban cewa sai hayya ala salati la hayya ala fala na wurin cewa za mu yi la haula la quwwata illa billah wannan kenan alhayya alatain kenan su wannan ba za ka faɗi abin da ya faɗi ba sai daga ce la haula la quwwata illa billah kamar ka mai da lamarinka baki ɗaya cewa amsa zuwa sallah da ko zuwa babbar rabo wannan baka da wannan dubara sai in Allah subhanahu wataala ya baka dama dan ma'anar la haula la quwwata ba wani motsi ba karhi illa billah sai da abin da Allah kaddara ma ko kuma sai da taimakon Allah sannan kuma sai in nan da aka ce misla ma yaqulu sai Allah suka ce kenan ana iya sai an ya faɗi sa'annan sai mu faɗi wannan kenan sannan kuma in dai mutum na cikin sai in mutum na cikin dushi ko cikin sallah da wannan ne amma matukar mutum na kowane hali ne yana iya amsa ma lada ne yana tahe ne ko zaune ko cikin abin hawa ko ƙasa wannan kenan sahih bukhari idan mutum idan ya ji kiran sallah ya karba to idan ya ƙare kiran sallan sai manzo ka cewa duk wanda ya faɗa lokacin da ya ji kiran sallah cewa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu sai mun zalaka cewa hallat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah idan mutai faɗa hakan to zai samu ceton mun Allah sallallahu alaihi wasallama lallahira na'am باب استقبال القبله babi mai bayanin ɗaya daga cikin sharuɗan sallah wajabcin wuskantar alƙibla alƙiblan musulmi kuma ita ce ka'aba ka'aba ita ce take haɗa musulmin duniya baki ɗaya su fuskance ta yayin sallan su kuma zukatan su ma suna kwaɗayin zuwa can wurin dukkan sujuda sur da su yi da ruku'in su suna fuskantar ka'aba Allah subhanahu wataala ita ya sanya mutane a lamarin addinin su sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a lokacin da yana maka kamin hijira baitul maqdis ne yake kallo idan zai sallah to daga nan Allah subhanahu wataala lokacin da cikin baitul maqdis kin ma da yake a makka shike shi yana kwadayin a maido shi ka'aba saboda idan zai kalli baitul maqdis sai ya zo wajen ka'aba sai ya gama da ka'aba sai ya kalli baitul maqdis to haka sallallahu alaihi wasallam kasance yana yi a ayi hijira ya je madina to a lokacin yana kwaɗayin a mai wahayin juya ka'aba don gar yahuda su ce ya yi daidai da su ya kalli irin alƙiblar su har yana yawan kallo sama ya ga wahayi ya zo shi yasa Allah ke cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha Allah ya ce ai muna ganin kallon da kake yi a sama za mu juya ka zuwa ga alƙiblar da kake so to wannan dai duka hukunci Allah subhanahu wataala da hikima da ya san da ita to shine sai aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fuskanci Ka'aba cewa fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram tiyasta kenan fuskantar Ka'aba a cikin sallah sharadi ne dole ne duk wanda da gangan ba cikin bulaguro ba kuma ba cikin yaki ba a sallar farilla da gangan ya bar alƙibla sallar shi ba ta yi ba sai in mutum yana mancewa ya ko bai sani ba ko kuma cikin yaƙi ake irin ana gwagwarmaya da kafirai ko kuma sallan nafila idan mutum na saman abin hawa cikin bulaguro wanda insha Allah ta'ala za mu gani hadisai da za su zo nan gaba yana wannan hadisin na farko a cikin babi an Abdullahi ibn Umara radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusabbihu أنت قرنبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض وأن حديث ابن عمر ينانون حلتشن ينافلة سبا أبن هوا تكن بلاغرو كوسكن شدك عندها كيسو باسي القبلة با حديث ابن عمر yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusabbihu yana yin nafila ala zahri rahilatihi akan abun hawashi an ce rahila asali raqumi yake nufi amma kowane ana yace mai rahila to yana saman raqumin shi ko taguwar shi haythu kana wajhuhu duk inda huskar shi take yumihu bi ra'sihi yana yin inshara da kanshi wa kana ibn umar yaf'aluhu kuma ibn umar ya kasance yana yin hakan shi ma daga cikin sunnar da yawanci an kawarce ma cewa ba a yawan yin sallar nafila saman abun hawa sai dai kaɗan watakila ma yawancin mutane ba su yi to sai a wata riwaya yake cewa kana yutiru ala ba'irihi ya kasance yana yin wutiri akan raƙumin shi wani muslim ghayra annahu la yusalli alaiha almaktuba a riwayar muslim kuma sai dai bayyin sallar farilla samanta walil bukhari إلا الفرائض kai ku ta tambaya ku ta haka wacce zama na karatu na wani ba garin watan aka ce musu matan ba ta ta haka kai ba ku ji su saukatan hadda yan hadisin duka su sai me zan nan wurin ga wuri can ga kalaf ya komi da komi غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض كنا ونن حديثا yana nuna dai cewa nafila saman abun hawa a cikin bulaguro ya halatta mutum shi idan ko ina ta fuskanta yana sama gare ta wannan kuma wasu malamai na ganin cewa ko da ba cikin bulaguro ba idan zama irin mayan birane waɗanda za ka samu birni guda jikin shi ya kai ta haya kilo 20-50 duk cikin bulaguro ake musamman mutum zai iya zuwa cikin cinkoson hanya ya yi tsaye wajen feru shi da tsaye da shi wasu na ganin cewa ya halatta a nan ma shi na fila to sai dai yadda lastoshin sun ka zo sun zo bayanin mi bayanin balaguro ne ba cikin gari ba wannan sa'annan kuma in mutum yana saman abin hawar yadda zai yi ba kai goshi zai dora saman abin hawa ba zai dora zai yi zanki ishara ne kamar yadda idan mara lallahi shi na sallah a zaune yake yi yanan ishara yake yi da da mi da da goshin shi to sa'annan kuma ita ma sallar farilla idan yanzu mutum yana cikin motar shi cikin bulaguro ya kai wurin da tsayawa wurin akwai hadari kenan sai ya zama ya shiga cikin hukuncin tsoro in ya zama in ya sabko yana iya zama hadari a rayuwar shi ko a duke shi to yana iya cikin mota in ya ga lokaci zai wucewa ya yi ikama ya ci gaba sallar shi a cikin mota kuma sallah a cikin saman abin hawa tana da hali guda uku sallar nafila in mutum ya samu dama ya sabko ya kalli alƙibla shi duka in bai samu dama ba ya dakata da abin hawan shi ya waskanci alƙibla ya kabarta in ya kabarta sai ya kada bolan ya ci gaba ta haishi yana yin sallah saman abun hawashi wannan kenan hali guda uku kuma na uku kuma mutum ba ma sai ya jiyo ta kalli alƙibla ba kawai a inda yake irin masu tuwa irin ƙari uku cikin wani bulaguro masu tuwa da asuba ko kamin asuba sai mutum shi sallar daren shi yana cikin bis ko yana cikin abun hawa dai wannan shine fa'ida ta lokaci kenan duka wannan shari'a ta halatta wannan wannan shi na nuna saukin shari'a ta musulunci da kuma kwadaitarwa a yawata ibada kowane hali mutum shike wannan kuma ɗaya daga cikin saukin shari'a kenan Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقضاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبل فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة إما فاستقبلوها خبرا أو فاستقبلوها أمرا عبد الله بن عمر يكتشوا كان بي كان قال بينما الناس بقباء يعني عندهم تنسكي قباء قباء آه وريني آه لوكتن akwai tazara tsakanin shi da Madina amma yanzu duka ya haɗe wuri guda zama unguwa a cikin Madina to lokacin mutane suna quba ana cewa quban ko quba suna cikin sallar asuba إذ جاءهم آت سيوان يزومس فقال يتي إن النبي صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن wannan daren da ya wuce an saukar mishi da alqur'ani idan an ce al-lailata daren da ya wuce amma ba a ce mai al-laila sai in qabla zawali ne idan qabla zawali ne sun shi al-laila amma idan zalata shams sunan shi al-barihata yana lafi da an ce al-laila kamar yanzu daren da ya wuce daren wanga wani sai mu ce mishi al-laila a yanzu amma da rana ta karkata ba da zawali shine sunan shi al-barihata to suna cikin sallar asuba sai ya zo musu yace inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama قد أنزل عليه الليلة قرآن درن نن ده wuce an mishi wahayi an saukar mishi qur'ani kenan an saukar da wasu ayoyi a cikin su waqad umira an yastaqbila alka'bata kuma an umarce shi da fuskanci ka'aba saboda haka in ma labari shike badawa cewa fastaqbaluha sai sun ka fuskance ta wa kanat wujuhuhum ila ash-shami lokacin kuma huskokin su suna kallon sham ne fastadaru sai sun ka juyo limami ya juyo su ma suka dawo baya sun ka sake bangare ila ka'aba sun ka fuskanci ka'aba wannan yana nuna halaccin cewa ana yi anas a cikin shari'a Allah kuma ya ce da ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah ba bantuwa shike yi ba kun ba wani abu yake gane daga baya ba hikima ce wanda ya ga dama hayan ya ga dama shike yi لا يسأل أما يفعل وهم يسألون كنا أتندى فرقو القبلة المسلمين سنة كلم بيت المقدس دي أكا جيوت أكا ميروتا زوا كعبة كنا ينزو القبلة تتبطت سوا كعبة ني إلى قيام الساعة إن شاء الله كما شيئا نتسوا ما في في سموري شيني لكن الله سبحانه وتعالى شيني القبلة المتاني القبلة المسلمين ينزو كما wannan yana nuna cewa kenan wanda ya fara sallah bai san alƙibla ba sai wani zo ce mishi kai alƙibla tana bayanka ba zai yanke ba kawai sai ya juya ba sai ya yanke sallar shi ba sai ya fuskanci alƙibla wannan ba sauran sallar shi bai ɓace ba bal ma in ya ƙare sallar sai da ya ƙare an ka ce mishi ai kai alƙibla na bayanka shikenan ba sai ya sake ba bai ce a bari in sake bai ce a bari in sake kuma in mutum ya zo garin da bai gane alƙibla ba bai san wanda da tambaya ba kawai shi nashi ijtihadi shi sallar shi in tabbayana gare shi daidai ne to shikenan in ya bayyana kuskure ne ma to shikenan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare sahabbai sun kasance cikin balagoro sai sun kai sabanin alqibla kowa da inda yake tsammanin alqibla ne dan uwan shi ba ne yake tsammani ba sai sun ce to yanzu kowa ta zai sallar shi sun kai sallolin su sun kai ishara kowa sai alama inda ya yi sallah da sun ka gama sallah sai sun ka diba suka ga yawancin su sun kauce mami alƙibla kun ba a sake sallah ba dan fa'ayna ma tuwallu fa thamma wajhullah kenan mutum ba sai ya sake sallah ba yanda yi ta kuma shi kenan ya sabke wajibi wannan shi na nuna kuma cewa al'udhr bil jahl ba a lazamta maka hukunci sai in sako ya zo maka وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا saboda yanzu wa'anda in lokacin da suka fara sallah ma an yi wahayi tun da wahayi na sabko ne al-laila to kuma sun ka yi sallah ba bangaren al-qibla ba kuma ba su yi lahi ba yanzu inda a ce da gangan da sun kai ko sabo ya zama musu to mutum ya yi lahi amma ba su sani ba saboda haka la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha kuma yana nuna cewa labarin mutum daya ana karbar shi wanda ya zo cewa an shi al-qibla shi kadai ne kuma sun yi aiki da shi goma sahabbai kaga tsananin aiki da sunna kai tsayan gaya mutum cewa ga sako ya zo kai tsaye bai tsaya tare da diba bai tsaya ce a ni sai na bincika ko kawai kai tsaye sunna ta tabbata ya juya ya aiki da ta ba tare da bata lokaci ba an anas ibn sirina قال استقبلنا انس رضي الله عنه حين قدم من من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته وأن حديث نا أنا فيما ينالون منني وكنت ينسل النافلة أكان أون هوا باتارد كلهم القبلة باتار وسكنتر alƙibla ba anas ibn sirin dan uwan muhammad ibn sirin babban malamin addini wanda an san shi yake cewa istaqbalna anasan mun tarbi anas malamin su anas ibn malik radiyallahu anhu hina qadima min ash-sham yayin da ya dawo daga sham ya hito ya baro sham falaqinahu bi'ain at-tamri sai mun ka haɗu da shi a wani wuri wanda ake ce ma ainut tamri yanzu gari ne a iyaka ta iraki a dabino gari da yawa sai an same suna ainut tamri fara'aituhu yusalli ala himar sai na ganshi yana sallah saman jaki wajhuhu min dal janibi sai ishara yace kuma huskan shi tana wannan bangaren yasari al-ka'aba sai nuni a al-qibla sai nuni a hagu ga al-qibla fa qultu sai yace ra'aytuka tusalli li ghayri al-qibla naga kana salla ba bangaren al-qibla ba kenan in mancewa ne kai ya tuna maka ko kuma yani abu shake fa qala sai ana fice laula anni ra'aytu rasulullahi ba dan ni naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaf'aluhu yana yin hakan ba ma fa'altuhu da ni ma ai ban yi ba kenan yana nuna cewa duk da yake anan ba kararai zuciya sallan nafila bace amma mun ga hadisan da suka gabata cewa ghaira anni la an ghaira annahu la yusalli alaiha almaktubata ko kuma cewa illa alfara'ida yanan dai ya halatta mutun shi nafila sama abun hawa ko da jaki ne ko da moto ne ko da mota ce باب الصفوف باب سهو عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وأن حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن مالك نزل صلى الله عليه وسلم ينهو رد الأمة الشي abin da dama yake maslaci gare su to na yana umarta su su gyara sahunsu ko safaifansu a cikin sallah ta yanda za su zama dukkansu sun fuskanci alƙibla guda sun haɗe sun tattare sun sun haɗe duk wani tazara da rara da ke tsakaninsu har sai ya zama ta yadda shaidan bai samu dama ya shiga shi ne yake cewa manzo Allah yana cewa sawu ku daidaita taswiya sawu ku daidaita sufufakum safafan fa inna taswiyata sufufi domin daidaita safafai min tamamis salati shi daga cikin cikar sallah shi yasa suke ganin cewa tunda min tamamin salati ne kenan mustahabbi ne kenan in an yi sallan ma sau bai gyaru ba wannan ba bacewa ta yi ba ragewa ta yi ragewa ta yi amma ƙauli mai ƙarhi cewa sallah sai da daidaita sahun wajibi ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisi لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ko dai ku gyara sahunku ko Allah ya sa sabani tsakaninku kuma sakaci da abin da zai kawo sabani dan sabani haramun ne kenan ba da gudunmuwa wajen kawo sabani shi ma haramun ne kenan duk wanda zai yin sakaci wajen kin daidaita sahu wannan zai sa ya kawo sabani watakila ma shine yasa yana daga cikin sababin sabani al'umma a yanzu dan da an zo an kabarta kawai da an zo an dan tsaye sai a kabarta ko kuma wajen gara sahun malmakin a kalli abin da dace a kalla irin diddige da kafaddu sai ya zama yatsu ake kallo su kuma yatsu ba su gyara ba su daidaita mutane dan wani kawashi doguwa ce idan yayi tsaye kawashi ta wuce ta wuce wani sai ce guso siya sai ta yatsun su yatsun shi nashi sai zama diddige ya guso kenan diga dige ba su saitu ba in diddige bai saitu ba kuma kaga al-ka'ab ba zai hadu ba dan ka'ab bai hadu ba a lokacin kuma kafaddu ba za su hadu ba wannan sai zama kenan kullun cikin kuskure masahu ake ya kamata cikin sahu da kai hikima mai karhi ta karhin musulmi da kuma hikima dan Allah annabi manzala cewa ku yi shan ba za ku yi sahu ba kamar yadda mala'iku suke yin sahu yin tsawo yana da hikima sosai yana karfafa ibada kenan yin shi yana da muhimmanci ya kamata wajen kiyayewa wajen sai ta diga diga da kuma da kuma kafaɗi domin kafirai ma san gano muhimmancin sahu ko ya yi kiyake ko mai ake ko jirage ake jera ana saita su da kyau sannan a yi sahu wannan kenan kenan karkace sahu makaruhi ne ba a san shi in ba an ce mustahabi ne na'am na'am eh eh eh na faɗi kenan ana ana gano farlar sallar jam'i saboda ita cikin ta ne ake yin sahu عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عليه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وأن حديث شيما كن قارن سهلني حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت رسول الله يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم أين تشوى لتصون صفوفكم kenan ko dai ku gyara safaifanku ko ku gyara kamar ma nau'i na rantsuwa don la lamun ce alwaƙiya fi jawab alƙasami ko wallahi la ta sauwan na sufa ko dai ku gyara sahunku kenan tabbatarwa ne ake kenan ko ku gyara sahunku au ko kuma tabbas la yi khalifan Allah Allah zai kawo saɓani bai na wujuhikum tsakanin huskunanku sannan a rawar muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusawwi sufufana shina gyara sahunmu hatta ka annama yusawwi bi halqidah kamar shina gyara diyan kibau idan za a yin kwari diyan kwari in tattaro in itacen da zaka yi sai an daidaita su an saita su sai a yanke su daidai wani bai hin wani a gyara su a buga sannan sai su cikin me cikin gidansu to wannan kwarin kun ga ana yanka shi ana saida shi da kyau to manzo Allah yana gyara sahabbai kamar yanda dai an dauko in itace ana yin iyan kwari da su wannan yana nuna cewa sai ta sahu shi da muhimmanci manzo Allah yana gyara shi kwarai hatta ra'a an qad aqalna anhu har sai da manzo Allah ya ga mun gane yanzu kai da mun tsaye sai mun tsaye sai mu gyara sai rage tsananta wajen taitaitawa thumma kharaja yawman yau wataran sai manzo Allah fito fa qama yayi tsayi da kabartawa hatta kada an yukabbira har yayi kusa shi kabarta faraa rajulan baliyan sadruhu sai ga wani mutum kirjin shi ya hito kina ya guso gaba fa qala sai yace ibadallah ya ku bayan Allah la tusawwunna sufufakum ko dai ku gyara sahunku aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum ko Allah ya kawo sabani tsakanin tsakanin muskokinku wannan ya nuna kenan akwai matsala da kai wa'id da kai tsoratarwa ga wanda ba su gyara sau kuma yana cewa gyara sau wajibi ne don ha an kawo tsoratarwa da gargadi dangance da yin shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da muhimmanci sosai matuƙa ga daidaita sau kenan ya kamata shi ma liman in ya zo shiga gaba kame ya kabarta ya tabbatar da cewa an gyara tsawo don ya gyara mutane ibadarsu su samu cikakken sallarsu inan kuma ya halatta a yi magana bayan ikama sabanin wanda wasu ke cewa ai da an yi ikama shi kenan an ce karkamata salatu ba za a yi magana ba عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي بكم قال أنس قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة وأن حديث أن أنس بن مالك سوى أن جدته وأن أن جدته أسألن ها وأن باقي أنس سيكي كوما أبا شيسا daga cikin wanga hadisin in za ka in za a rawaito shi ko in za a kawo shi in za a kashi da wannan sigar to sai ka kawo wanda ya rawaito daga Anas shine Ishaq ibn Abdullahi ibn Abi Talha Ishaq ibn Abdullahi ibn Abi Talha an Anas kenan da yace anna jaddatahu jadda kin tawace ta Ishaq ce ba ta wannan mace kakar kakar ishaq ce don saboda ita mulaika innar abdullahi ce dama ishaq ibn abdullahi yana innar abdullahi ce أن جدته مليكة كان جدة إسحاق دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تا كرا من الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له سبو دوانا بنتي لطيم من الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه سيما من الله يزوج أن بنتي ثم قال سيتي قوموا فلأصلي بكم كتاشي إمك صلى قال أنس أنا سيتي فقمت إلى حصير لنا سين التاشي ندوكو تاور ما لكسكن تاور ممو وتسقوه تاور ما ودى قد اسود من طول ما لبس يا حتى يبكي سوى تصوان أيكي دا أنكر إتا تاور مكة انت جمع كان ينبكي كما انت لنقشي ba ta miƙewa sai ya hawa ruwa to shine ce qad swadda ta yi baki min tulima illa bi fani dadewa da tai lobisa kuma yanayin aiki da an kai tai da ita fa nadahtu bi ma'in sai yayi ya hawa ruwa dan ta miƙe fa qama alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tsaye akan wannan tabarmar wa safaftu mun kai sahu ana wal yatim wara'ahu ni da marayi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal ajuz min wara'ina tsohuwa tana bayan mu fa salla lana rak'ataini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yamman salla raka'a biyu thumma sarafa sai yattahi wa li muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla bihi ana sai ce manzon Allah ya musalla wa bi ummihi da innashi gonganan shi ana sai ki ki ba labari sai ce ummihi don saboda shi ishaq ibn abdullahi dan dan uwar inna anas ne sai zama kenan baban nashi shi kuma ga kakashi ce wa bi ummi fa aqamani an yaminihi sai manzo Allah ya tsaya dama garai wa aqama al mar'ata khalfana mace kuma tana bayan mu al yatimu sunan marayin shine dumairatu jadd husain ابن عبد الله ابن ضميرة شيني ضميرة كان حسين ابن عبد الله ابن ضميرة كنن ونن حديث yana muna bayanin sahu ne amma ta wani bangare cewa idan za a yi sahu mace kullum wurin ta baya shike sannan kuma idan tare da yaro karami ne in yaron su biyu ne ko da da mutum ɗaya da yaro karami za su tsaya bayan liman ne mace ta tsaya can bayan su in kuma da kai sai yaron sai yaron tsaya dama gare ka sai mace ta tsaya can bayan ku wannan shine kenan asalin wannan tarjama ko wannan wannan hadisin kenan yaron ko da bai balaga ba karami ne ya halatta tsaya shi a cikin sahu matukar yana da wayo ya zama mumayyiz na in bai da wayo kuma zai iya siya fara sallah shi hita ko kuma ya zama shi kan shi bai da tsarki ma ya yanke mutane sahu da sauransu sannan kuma yana nuna halaccin ko da wata ran haka ba kullum ba a yi jam'i a cikin sallar nafila ba kullum ba wani lokaci yana a yi shi kuma yana nuna tawazu'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda a matsayin shi na shugaba jagora manzo mace ta kira shi a gidan talanta mishi abinci kun ga ba saraguna an ka yanke ba dan abin da gare ta ne ta kira shi kenan yana nuna mazala tawazu gare da halayen shi masu karanci ya je karba kiran mace kuma tsohuwa karshe kuma sun ka ci kuma yana zuwa kai tsaye sun ka ci abincin sai ya so ya musu sallah a wuri don su samu albarka don a nan ma sai da yamma ana addu'a ya roƙa mai dukkan alkhairai ummu sulaim ta ce a wata riwaya cikin ɗanka ko kuma yaronka kakkamance shi mai maka hidima Allah ya mishi addu'a mustahabbi ne kenan idan an kira ka ta yace zo ka ci abinci gidana kakka kiya balma a hadisi na haƙoƙin musulmi akan musulmi in ya kira ka kakka kiya ka karba kira ya halatta wannan عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه الله بن عباس رضي الله عنهما يكشوا بت ناقانا عند خالتي ميمونة وجاء ورئناتا ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سيمن الله صلى الله عليه وسلم جيد أينا إن صلى من الليل صلى الدري فقمت عن يساره sai na yi kwaɗayin nima in sallar tare da shi amma sai na yi tsaye hagu garai fa aka zaɓi ra'asi sai man Allah kama kaina fa kama ni an yaminihi sai ya maido ni dama gare shi kenan ya nuna cewa inda kai sai liman dama za ka tsaya ba hagu ba nan suke sana ta gudu ga sana ta wasa amma za har ka sun kwanta ragwage ku tashi kenan in mutum na tsaye da liman da shi da liman sai ya tsaya dama ga liman kuma kun ga da manzala zai jawo shi ta bayan shi ya jawo shi ba gaba ya jawo shi ba an ja shi ta bayan shi ya maido shi gaba to kuma yanzu sauran sallar da ya yi tun da ya kabarta ba a ce sallar shi ta ɓace sai ya sake kenan inda za a samu kuskure ka yi sallah kai da liman ka tsaya hagu gare ha a ƙare sallah to sallah daga baya kuma gano sallah ta yi saboda anan manzo Allah bai ce ana sai saki kabarta ko saki sallah kuma ya nuna halaccin aiki wanda bai da yawa a cikin sallah tunda kama shi da ya shawo shi duk motsi ne kenan motsi ko da shi na da yawa in dai dan gyaran sallah ne wannan bai da matsala bai bata sallah ya nuna kuma muhimmancin sallar dare ibn abbas tun yana dan karami shike da kokari wajen kwaɗayin alkhairi da bibiyar halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har da zuwa gidan shekwanta dan shige ya shike ibada can gida tunda nan ga a waje ya haddace hadisai kuma yana kallon ibadun shi a waje amma a gida kuma ita ya kwanta don shiga ne shi ke sallar dare kuma ya koyi da shi babul imamati babul limanci عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار وانا حديث أبو هريرة daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qawla al-imam shin wanda ke dauko kanshi wanda ke dago kanshi kamil liman bai tsoron an yuhawwil Allah ra'sahu ra's himar Allah shi mai da kanshi ya zama kan jaki aw yaj'al Allah suratahu surat himar ko Allah ya sanya jikin shi baki ɗaya ma ya zama kamar huska ko kuma ya zama kamar jaki ya ma zama sura huska ke nufi kenan tsortarwa kan cewa mutum wanda ke ɗauko kan shi kamin liman shin bai tsoron Allah mai da kan shi kamar kan jaki ko huskar shi kamar huskar jaki wannan tsoratarwa ne ake yi dangance da mai ɗagowa kuma yana iya faruwa don mask Allah ya juya surar shi wannan abu ne mai sauƙi wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan shi limanci tsari ne na ibada Allah subhanahu wa ta'ala ɗora shi ga musulmi idan ya kamata an saliman a yi koyi da shi an saboda wanzu Allah ce inna ma ju'ala al-imamu liyutamma bihi abin da ake nufi da koyi kuma sai ya dago ka dago sai ya tahi ka tahi wannan shine daga cikin maslahohi wadda aka sanya liman saboda shi ina wanda ke dago kan shi kamin liman ya saba ma liman kuskure ne babba yayi haka zalika ma ana kiyasi wanda akan akan mi akan wanda ke aje kan shi kamin da liman liman ya kabbara ko da tsaye shike to ya kamata a bar shi har ya kai kan goshin shi kasa sannan sai a gangaro ta tare da shi kenan kuskure ne dago kai kamil liman da kuma aje kai kamil liman عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وانا حديث إرن حديث ميزاك ومن أجمعس حديث عائشة رضي الله عنها كتشواء عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوما قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون حديثا فرقنا أبو هريرة من زال صلى الله عليه وسلم كتوى إنما جعل الإمام ليتم به كوي أنسان يليمن دان أي كوي لشي a cikin ababe na zahiri kenan ba banda niyya banda abin da kai baka sani ba zahiri ka'ida ke duk abin da ke zahiri wajibi kai koyi da liman a cikin su fala takhtalifu alaihi shi ma ka'ida ce kar a sa'a wa liman kenan akan abin da ke zahiri sai mazala bayyace abin dalla dalla ke cewa fa idza kabbara fakabbiru idan ya kabbara ku kabbara wa idza raka'a فاركعوا ريا ركوي كوي ركوي وإذا قال سمع الله لمن حمده إذن ياتي سمع الله لمن حمده وجن تقوى لك ركوي فقولوا ربنا لك الحمد سيقول يا ربنا لك الحمد سمع الله لمن حمده ألا يكرم أمون يقول مش ربنا لك الحمد ألا كك يقول يا يبو وإذا سجد فاسجدوا إذن يا سجد كوي سجد وإذا صلى جالسا idan ya salla a zaune fa sallu julusan ajma'un kuma ku zauna a bayan shi hadisi Aisha ta kuma radiyallahu anha take cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi manzo Allah ya salla a gidan shi wa huwa shakin huwa shakin yana rashin lahiya yana masara yana zazzabi fa salla jalisan sai yayi salla a zaune wa salla wara'ahu qauman qiyam qaumun qiyam su kuma wanda ke bayan shi sai suka yi tsammanin tun da shi adda uzuri su ba su da uzuri su bar ta tsaya tsaye sai suka sallah a tsaye fa ashara ilaihim sai manzo Allah musu ishara daga baya a najli su ku zauna falamma sarafa qala da manzo Allah ya kare sallah sai ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi kawai an sanya liman ne dan ayi koyi da shi fa idza raka'a farka'u idan ya ruku'i ku ruku'i wa idza rafa'a farfa'u idan dago ku dago wa idza qala idan ya ce sami Allahu liman hamidahu idan ya ce Allah ya ji wanda ya gode mai idan sami a mawana ba na istajaba fa qulu ku ce rabbana wa lakal hamd Allah kai kadai kake da yabo da godiya wa idza salla jalisan in ya salla a zaune fa sallu julusan ajma'un ku yi salla dukan ku zaune baki daya kenan yanzu wannan hadisan guda biyu sun yi bayanin siffa ta yadda mamu za su bi limaminsu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi bayanin hikimar da tassa an ka sa liman kawai don a yi koyi da shi ne inna ma ji'ar al'imamu li yutamma bihi don a yi koyi da shi an ka sa shi al'itimam wal iqtida wal mutaba'a kenan bibiya da koyi da shi abin da yake yi kenan ga a saba mishi idan kai mamu ka kalli abin da liman ke yi in duka wayi ka duka in taso wayi ka taso in ya kabara ka kai kabara duka dai wannan to Aisha radiyallahu anha take ce mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rashin lahiya ya salla a zaune su sahabbai su ma sai suka yi tsaye suna sallar su to dai kare dai musu ishara sai kare ki ga musu to abin farko cewa idan liman ya yi tsalla a zaune shi ma mu ma zaune da su yi ko kuma tsaye za su yi akwai ɗan saɓanin da ba za mu dole kawo shi baki ɗaya saboda ƙayyade wannan karatun da mun kai cewa ibtida'an ne harko ne amma za mu ishara cewa akwai hadisi wanda nuna cewa rashin lahiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ƙarshe ya yi sallah a zaune sabai sun yi a baya ya ɗan ishara kan cewa kenan akwai nask wanda aka yi kashin lamari kenan in an kaddara liman uzuri gare bai iya tsalla a tsaye to kuma mu kuna kai tsalla a tsaye bayan shi wallahu ta'ala alam amma da kai dan sabani a dukkan malamai ko dukkan mazahib baki daya wallahu alam